لله نحمده تعالى ونستحديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه صلى الله عليه وآله وسلم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Darasi na 83 kwanan wata a sha shida ga watan al-Muharram shekara ta 1448 wanda yau wancan hijiriya kenan yau kuma ɗaya ga watan Julai shekara ta 2026 sun aiko ne cewa kuskure aka yi wancan satin an ƙara ɗaya shi ne ka gaya zama akwai wanda sun fi kan lissafi idan za ku iya tunawa muna cikin wannan littafi na zadin mustaqni kuma muna babin da ke magana akan salloli na rafin fili mun gama da su satin da ya wuce yau za mu ɗora a kan lokutan da Allah ya haramta ko shari'a ta haramta a yi sallar lafila a cikinsu wanda su ma suna da alaƙa da wannan yana da muhimmanci in ka san an zaburar da kai kai nafila to kuma sai ka san kuma lokacin da aka hana ka kai nafilan kuma an ce kar kai nafila a lokacin suna filfilin akwai waɗanda suke ratibai akwai waɗanda kuma suke sake ne ba ƙaidi akwai wanda an lissafa su ambata su duk wanda ya rike su ya kula da su za a gina masa gida a gidan aljanna riwaya ta zo sahihiya duk wanda yake yin raka'a sha biyu kullum ya lazumce su yana yi sai dai larurar rayuwa ta hana shi kawai to za a gina masa gida a gidan aljanna bene a gidan aljanna raka a biyu bayan asuba raka a hudu bayan kafin azahar hudu bayan azahar a wannan biyu bayan azahar shida kenan a wannan riwaya sai kuma biyu bayan magariba kaga azahar kawai tana da shida asuba tana da biyu takwas sai bayan magariba yanzu kenan biyu sai kuma bayan isha'i biyu shine goma sha biyu duk wanda ya lazumci wannan yana yi za a gina masa katafaren gida bene a gidan aljanna Allah ya ba mu ikon kulawa da waccan riwayar kuma da na kawo mana jiya ta raka a goma kawai a wanda ita ce aka ce biyu kafin asuba hudu kafin azahar hudu bayan azahar sai kuma a biyu bayan magariba goma kenan afwan na sake karawa azahar azahar ita ma shida ne a wancan ruwan sai kuma biyu bayan magariba biyu bayan isha'i wannan goma wancan sha biyu duk waɗannan ruwayoyin duk akwai su wannan rahamar annabi ne sallallahu alaihi wasallam ga al'umma to amma akwai wasu nafilfilin da malamin bai kawo su ba wasu salloli ne na nafila akwai su a shari'a amma a cikin wannan littafin da ke gaban ku ba a kawo su ba kadan daga cikin wanda bai kawo ba akwai rakata da wudu rakata il wudu rakawai ne guda biyu da ake yin su idan an gama alwala duk lokacin da mutum musulmi ya yi alwala to ana son ya yi raka'a guda biyu wannan riwaya ce aka samu daga sayyidina Usman ibn Affan Allah ya yarda shi daga Hamran Maula Usman ibn Affan yace wata rana sayyidina Usman da abi tahur yace aka masa ruwan alwala fatawadda fa akfa ala yadayhi fa ghasalahuma salatan yayi alwala yadda ruwa zuba hannayensa ya wanke su uku yana magana magana akan yadda Usman din ma yayi alwala shi Hamran yaron Usman ne ibn Affan yace summa tamadmada wastanshaqa salata Usman yayi alwala ya sha ruwa sau uku uku wannan shine dalili na yin alwala in an zo alwala a rinka wankewa mara uku uku maimakon ɗaya ɗaya ko biyu biyu saboda Usman yayi alwala ya kuma yi bayanin haka ya ga annabi yana yi alayhi salatu wassalam sun magasala wajahu salatan amran ya ce na ga usman ya wanke fuska sau uku ashe ita ma fuska sau uku ake wanke ta fuska sau nawa sau uku in ka zuba farko ka wanke ka wanke sai ka ɗebo ka da zuba ka wanke ka wanke mun karanta da ku fuska ta fara daga nan zuwa nan nan farkon wannan kunne ne ko nan zuwa nan ɗaya kunnen kaga haka kenan shine fuska duk in kai haka ana gani in kai haka ma ana gani sannan tana farawa a sama daga nan kan goshinka zuwa geman yanka to ya wanke sau uku um, yace tawadda wudu'an kamila yayi alwala cikakkiyar alwala kenan alwala cikakkiya ita ce gaban nan a wanke su sau uku shine wudu'ul wudu'ul isbagh kenan sunanta wudu'ul isbagh alwalar da ake cika ta Usman bayan ya gama sai ce ra'aitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tawadda'a nahwa wudu'i hada ni na ga annabi yayi alwala irin wannan alwala tawa kamar yadda ina yi to ni ma haka naga annabi yayi su da mun sun ginu ne akan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan annabi yayi abu kawai yi suke yace kuma annabi ya faɗa man tawadda'a nahwa wudu'i hada wanda duk yayi irin wannan alwala tawa sun masalla raka'ataini yana gama alwala kuma ya raka'a biyu to kaji inda raka'ataini wudu ta samu gindin zama a shari'a annabi ya ce in kai wannan alwala cikakkiyar alwala kuma kai sallah raka'a biyu kana gama wannan alwala ya ce wato bai zantar da komai la yuhaddisu fihi ma nafsahu shay bai yi zancen komai ba a cikin sallar bai yi hira ba ka san akwai masu sallar suna hira mutum yana sallah yana labari ka kabbara sallah kana mandawari kana sallah ka tafi abuja duk a cikin sallah har ka dawo kaduna har ka tsaya ka sai tsire a wani wuri duk kana cikin sallah mutum ya ta labari a sallah kuma ya ruku ya sujada to wannan falala da za a faɗa sai in wanda ya yi alwalar ya yi sallar bai bari ya yi labarin duniya da tunaninta a cikin sallar ba zafara lahu ma taqaddama min dhanbi ko gufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk zunubin sa gaba da ya kai mai kenan wanda yake da tarin laifi da tarin zunubi yake so Allah ya kai masa duka daya to yayi alwala cikakkiyar alwala mara uku uku sannan kuma ya zo ya yi sallah raka'a biyu a ɗaice da surar da kake karantawa ainihin wato ita kake tunawa sai kuma ayoyin da kake karanta su kake da dabburin su in ka gama kana gamawa an yafe maka zunubin ka gabaki daya wannan yana nuna mana falalar raka ta yau kun ga yanzu wannan alwalar ai wannan a raka'a guda biyu da aka yi ai kun ga ana gama alwala aka yi kenan ashe koyaushe idan mutum ya yi alwala in yana so ra'ayi ne in yana so da ya gama alwala kawai ya yi raka a biyu ina fata ana fahimta yawwa Allah ba mu ikon koyi Allah ba mu dacewa to kuma daga nan nake so tunda fiqihu muke yi jama'a kun ga kenan ashe ita sallar nafila din nan akwai zawatul asbab mai sababi kenan a nan gurin shin ana magana akan lokacin da aka hana ko banda shi wanda shine karatun da zamu zo mu karanta da ku a yau insha Allah kawai dai in kai alwala kai raka'a biyu a wani hadisin na Bilal yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni na shiga aljanna an shigar da ni aljanna jiya da daddare inni sami'tu khashkhashata a wata riwayar khashfataka khashfata wato khashafata na alaik sai na jiyo karan takalmanka daf na alaik yana shine khashkhasha sai na ji karan takalmanka a cikin aljanna kai bilal fa akhbirni an arja amalin amiltahu kai ko wani aiki ne kake aikatawa da kake tsammanin samun rahamar ubangiji tabaraka ta'ala da shi kake Allah ya baka wannan gidan aljanna na shiga ma na jiwa ma ka haranta kalmanka a gabana bilal ya ce to ni annabi ce kai ya ce to ya shiru ya ce to shi ko me yake yi ya samu wannan falala Allah har ya bashi aljanna yau ba a masa albishir da ya shiga aljanna da kiran sallah ba yana matsayin bilal ya ce to ina da wata ɗabi'a ya rasulallah ya ce duk lokacin da na yi alwala ma ahdastu duk lokacin da hadasi ya kama ni na zauna ba da alwala da zarar alwala ta ta warware to ba na zama ba alwala sai in je jaddada alwala illa tawadda'tu sai na yi alwala wala tawadda'tu illa sallaitu ma kutiba li bilal yace ni dabi'a ta manzo Allah duk lokacin da nayi alwala to zan yi ta sallah iya abinda Allah ya hore mini kawai koyaushe ne ni dabi'a ta kenan in dai na jaddada sabuwar alwala to sai na yi nafila yace haka nake sahabbai suka ce lalle lalle wannan ai ba sai an yi bayani ba mu ma za mu kiyaye wannan annabi ya ce wannan shine dalilin da ya sa na tsince ka a gidan aljanna na jiyo karin takalman ka annabi ya yabe shi ya daɗa karrama shi akan wannan to kun ga shi raka'atai wudu raka'a biyu na nafila ta alwala tana da asali amma shi mai littafin nan bai kawo ta ba wasu malamai sun ce a wato ita alwala rakawai biyu na alwala ana so falalanta kana gama alwala ka yi kada ka gama alwala ka tafi harkar ka je can ka dawo ka yi mu'amaloli sannan daga baya ka yi a mubasharatan wannan shine zai nuna cewa ka yi alwala kuma ka yi raka'a biyu har wasu malamai suke cewa idan ma har ka bari gabanka suka bushe to falala wannan alwala ta raka'a biyu ta alwala ta kubuce maka ina fata ana fahimta to jama'a wannan shi ke nuna mana matuƙa irin yadda sahabbai suke kokarin inkisari karyewa a gaban Allah tabaraka ta'ala da nuna gajiyawarsu da neman kurba zuwa ga Allah tabaraka ta'ala sannan kuma wannan alwala ana so a yi ta da wuri din kar mutum ya bari sai ya yi wasu idindimu ya yi maganganu ya yi surutai ko giba ko wannan mimanci ko na makamancin wannan ko na makamancin wannan da sauransu sallah ta biyu da mai littafin bai faɗa ba salatul istikhara sallar bawa Allah zabi sallan neman zaɓi a wajen Allah ita wannan tana cikin nafilfili waɗanda masu falala ne suke yin su a da a lokacin jahiliya su ɗabi'a su duk lokacin da suka tashi yin wani abu sai su danganta neman zaɓi na wannan aikin da za su aikata ga gumaka ko ga tsafe-tsafe ko camfe-camfe su yi ta bidiyoyi da kurafatu a wani lokacin a canfa abin da fitowar tsuntsaye idan an ga tsuntsu ya yi gaba sai a ce a ai abu kaza ne zai faru bari mu yi kaza in an ga tsuntsu ya yi yamma shi ma tsuntsun nau'i na kaza kana fitowa da sassafe ka haɗu da angulu sai a ce yau ka koma angulu kuma akwai damuwa kana fitowa ka haɗu da farar belbela sai ce wai yau rana akwai sa'a bari na je ne kaza ne kaza kawai sun liƙe ayyukansu da suke yi da ainihin wato wannan camfe-camfe wanda ainihin wato ba su da asali a musulunci da annabi ya sai ce duk watsar da wannan ku rinka yin salatul istikhara sallah ta bawa Allah zabi akan dukkan abin da za ku yi duk wanda ya himmatu zai aikata wani aiki to ya ba wa Allah zabi musamman in wannan aikin yana da shakkar wani abin mai alheri ne gare shi ko ba mai alheri ba akwai abubuwan da khairu ne ma'af alheri ne tsantsa ba sai an ba wa Allah zabi ba dama Allah ya riga ya gama zaba maka yanzu misalin mutum yana so zai yi azumin nafila na sita shawar sai ce wajen je ne istikhara ko alheri ne ko ba alheri ba za a yi mutum yana so zai je hajji ko umra wannan ibada ce sai ya yi istikhara a damun Allah ya ce a je a yi ana so a yi mutum zai aikata wani abu na alkhairi wanda khairi ne mahab alheri ne tsantsa to wannan babu damuwa amma shari'a ta ce a yi aure tabbas to amma baka san matan da zaka aura ba to wannan shi auren ba shi ne ake masa istikhara ba matar da zaka aura ita ce zaka yi istikhara waccar ta zo waccar kanwar mahaifiyarka ta ce ga babanka ya ce ga kanwar ga yar kaninsa ga wannan ma abokinka ya tallata ba gashi nan duk an kawo maka ka yi shawara ka kasa yankewa to sai ka bawa Allah zabi daga cikin kurakuran da mutane suke kamar da malamai suka yi bayani ba a yin istikhara sannan a yi shawara da wani dan adam ana fara yin shawara ne da mutane sannan a yi istikhara in ka ta neman shawara a wajen mutane da Allah wani kaza nake so ne wanda Allah zan so ina so zan bude zan yi sana'ar kaza ne da Allah wani ina so zan yi aure ne da wance da wance da Allah wani ina so zan yi kaza ne dukkanin nemi shawara kowa ya baka wani ya baka zafi wani ya baka sanyi wani ya baka san wani ya baka ƙasa wani ya baka sauki wani ya baka tsauri duk dai shawara ce to sai ka tattare shawarwarin nasu gaba ɗaya ka ce Allah ban isa ba ina baka zaɓi ka zaɓa mu abin da ya dace to bayan ka ba wa Allah zaɓi ba a shawara duk wanda ya istikhara ya zo kuma yana neman shawara daga ba bayan istikhara to wannan ya lalata istikhararsa kuma ya nuna Allah bai isa ya zaba masa wikin da aka kuskure ne mutane suke yi mutum ya je a bayan istikhara kuma ya ainihin wato zuwa yana neman shawarar mutane wannan kenan sannan manzo Allah ya koya mana cewa idan hamma ahadukum bil amr idan dai ku yi mutu da wani abu yana so wani abu da yake so ba Allah zaɓi jami'a ce za ka je karatu guda biyu da waccan da waccan baka san wacce ce ba da kwas ne kake so ka karanta guda biyu ko wannan ko wannan nau'in kasuwanci ne wani ya ce ka sai da takalmi wani kuma ya ce ka je ka bude shagon shinkafa wani ya ce ka yi transport wani kuma ya ce a'a transport akwai hadari akwai matsala bude shago shine kayan ka gasu a gaban ka kullum wani kuma ya ce ai akwai gobara shi kuma akwai kaza akwai kaza duk suka ruɗa ka to ka himmatu za ka yi wani guda a ciki to ba Allah zaɓi wanne za ka yi Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika fa innaka ta'lam wa la a'lamu wa taqdir wa la aqdiru wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khayran li fi dini wa ma'ashi wa ajili wa ajili faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وآجلي وآجلي فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به وأن شيني الدور استخارة رواية صحيحية بخاري دا مسلم wanda aka halatta mana idan mun zo za mu yi wani abu bawa Allah tabaraka ta'ala wato zagi sai ka saka bukatar taka koda da Hausa ne hadal amra din sai ka faɗi bukatar taka sai ka bar wa Allah to yaushe ake yin istikhara sallar istikhara na farko za a raka biyu kowace sura ka karanta ya halatta amma in ka karanta fatiha da da da ainihin wato kuliya raka ta biyu fatiha da kulhu kai ko kuma da ayatul kursi da wata ayar raka ta biyu dai kai kana da wannan yanci kuma ita ba tsawaita ake yi ba sannan dai ita ana yin ta kuma koyaushe ko da rana ko cikin sallar rana ko sallar dare da ana iya yin sallar istikhara to addu'ar aina ake yin ta wasu malamai suka ce ko ko ka yi ta a cikin sallah a tahiya kenan a cikin sallah a tahiya kafin ka yi assalamu alaikum kana gama ka yi assalamu alaikum in ka gama tahiya sai ka yi ta kaga ka dunkule ta a cikin sallah wasu kuma suka ce ka yi ta a wajen sallah kamar a wajen sallah in kai assalamu alaikum assalamu alaikum sai kuma ka daga hannu ka yi addu'ar istikhara duk wanda kai yayi amma wanne ne afdal shine ka yi ta a cikin sallah sannan ana iya maimaita istikhara eh kwarai ya halatta kai istikhara kai ta maimaita har sai bukata ta biya in kuma ma kai dai kai shiru yayi in kai uku kai shiru yayi babu laifi ko da rana kai yayi ko ukun dare kai yayi ko lokacin sallah wala kai di yayi sabbai suke cewa annabi ya koya mana sallar istikhara da addu'ar istikhara kamar yadda yake koya mana suratu min alquran kamar sura a cikin alqur'ani mai girma ina fata ana fahimta to daga baya duk abin da Allah ya zaba maka zaga shine yake ta gudana idan Allah bai zaba maka wannan abu ba zaga ana samun matsala in yarinya ce kake nema da aure wataƙila baban ce kira kai zazzage kai ce kai ashe baka da mutunci ya ta zaka nema wallahi na sake ganin ka a gidana sai na ci mutuncin ka koma gida ka ce alhamdulillah daman jiya na bawa Allah zabi an kore ka shikenan ko kai ta samun matsaloli damuwoyi su ta zuwa to ka haƙura ko kuma ka ga buɗi ana ta samun buɗi futuhat kenan abin yayi in kasuwanci ne ma kaza ina fatan kuna fahimta ba a ganin istikara ko a mafarki ko a ruwa wani ya ce ai ya gani a ruwa ya za gani a ruwa a ya gani a mafarki an ce mai ya je ai mafarkin ka ba gaskiya bane kai tunda kai ba annabi bane sallah ta uku da malamin bai kawo shine salatul ishraq salatu al-ishraq ko ashruk ita ce sallar da ake yi da ainihin wato rana ta fito akwai riwaya da ta tabbata ingantacciya a wancan satin ya kamata na faɗa ban faɗa ba don wake tunatar da ni cewa manzo Allah yayi hani kamar da riwaya ta zo ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa ba a so mutum ya zo ya zauna yana yana kirdadan rana tana faduwa yana yi ko kuma rana tana bullowa yana yi ko rana tana faduwa a kawai dai da an baka labarin rana ta faɗi shikenan ko rana ta bullo shikenan wannan sallar sallar hudowar rana ba dasa kyamara ake a ga sai tana hudowa ai ba kamar mai bautar rana a'a ba haka ba kawai da rana ta ta ta hudo shikenan in ta hudo shikenan ko take ko bayan ita da yan mintuna wannan duk ba laifi to ita ma wannan sallah ce mai zaman kanta kuma akwai lada a kanta wanda mun karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sallal fajr fi jama'atin duk wanda ya salla asubahi a cikin jami'i to ku ringa jin ka'idoji fi summa jalasa fi musallahu sannan ya zauna a inda yayi sallah yazkurullaha sannan kuma yana ambatan Allah hatta tadlu alaihi shamsu asri da rana ta fito summa salla rak'ataini sannan yayi raka'a guda biyu kana lahu ka ajri hijjatin wa umra tamma tamma za a bashi ladan kamar yayi aikin hajji kamar yayi umra cikakku ladan aikin hajji da umra a nan gurin abinda ake nuna mana shine ashe akwai wata sallah da ake yi ta nafila amma ita sai rana ya fito sai rana ya fito ko sai rana ta fito ake yi to amma fa tana da sharuda ita wannan sallah kafin a samu ladan hajji da umaran nan sai an kula da sharuɗa kamar haka na farko dai mutum ya sallah asubahi kuma a cikin jami'i dan manzo Allah ya ce fi jama'atin banda wanda ya sallah shi shi kadai banda wanda ya sallah shi shi kadai a'a sallar shuruq ko ishraq sai in ka je kai jami'i shi jami'in nan ko dai jami'i a masallaci jama'a ne ko kuma jam'i kuna tafiya ba a masallaci ba kun yi tafiya za ku je wani gari kuka tsaya kuka yi jam'i kuka ce bari ku nemi shiruk shi ma ya yi jam'i ne ko kuma mutum ya jam'i a gida larura ta sa bai je masallaci bai hada da yaransa suka yi sallah ko wani uzuri ya sa ya sallah da iyalinsa kaga shi ma jam'i ne da haka malamai suka ce in dai ka yi jam'in nan ko a gida ne to ka shiga layin masu samun lada na hajji da umra idan ka yi wannan zama na zikiri wannan kenan sharadi na biyu zaman da za ka yi ɗin ka jira rana ta fito ya zama zaman zikiri ne ba zaman gulma ba kawai wani ya zauna a masallaci yana chatin da waya sai ai muna jiran shiruk ne yayi kana zaune kana chatin inda yanzu lokacin chatin ne ka bude whatsapp ɗinka har rana ta fito ka tashi kai sallah ayya ka je zauna kawai ko kuma mutum ya samu gindin kututturen masallaci a mudi ya ta sheka bacci ya ce wa abokinsa in lokacin fitowar rana ta kaɗan taɓa da Allah a cewa aka yi ka zauna kana zikiri kana ambatan Allah da haka baka samu wannan ba don cewa suka ko mutumin da ya zauna yana ta gingidi ba zikirin yake ba shi ma ya fita bai samu wannan falala ba amma ya halatta ka zauna ka karanta alkur'ani don zikiri ne salatin annabi don zikiri ne istighfari zikiri ne qira'atu kitabil ilmi karanta wani littafi na ilimi bayan asuba shi ma zikiri ne ko kuma ku yi muzakara da kai da ɗalibai karatun ƙur'ani kana biyawa ana biyawa shi ma zikiri ne ko kuma mutum ya zauna yana ba da fatawa shi ma duk zikiri ne duk ambatan Allah ne duk ka ce Allah ya ce annabi ya ce ko mutum ya zauna wa liman ne ya zauna yana ta amsa matsalolin mutane yujibu anil masail shi ma duk ya shiga ciki ko wanda ya ta nasiha ana ta nasiha ya zauna ya ta nasiha mutane suka zauna suna ta sauraron nasiha har rana ta fito duk zikiri ne shi ma ko wani umarni da kyakkyawa da hani akan mun- munkari duk shi ma dai zikiri ne amma da wanda ya zauna dan giba ko annabimanci ko hada wani da wani ko labarin siyasa ko na makamanci wannan yuhramu hadha al-fadl an haramta masa wato wannan falala saboda manzo Allah cewa ya yazkurullah yana ambata Allah sharadi na uku shine mutum ya kasance yana wurin da ya sallah an yakuna fi musallahu saboda annabi ya ce yana wurin da ya sallah a waɗannan malaman ana akwai ra'ayi guda biyu wannan ra'ayi na farko suka ce dole ka zauna a inda aka yi sallah kaka motsa wani malamin ma cewa yi in ka tashi ka ɗauko ƙur'ani ma ka fita daga layi zama za ka yi kawai da ka'idar da sallah kawai gyara zaman ka inda ka zauna nan kaka tashi in ƙur'ani ne ka ce a miƙo maka in mafici ne ka ce a miƙo maka to yaya za a yi da wanda alwalarsa warware a wannan ra'ayin suka ce ko alwalarka ta warware karka fita ai ba sharadi ba ne wannan zikirin sai da alwala ka zauna kai ta zikiri ka dai samu falalar zama na zikiri har rana ta fito ka ka cinye ka samu ladan to sai ka samu ba za ka yi nafila ba yanzu saboda baka da alwala suka ce to sai ka fita in ranar ta fito sai ka fita ka yi alwala sai ka zo kai sallah to ka cinye amma ka fita ka je ka dawo a wannan ra'ayin a wannan ra'ayin suka ce ba su yadda ba kuma lalle ka lalata wannan ainihin wato falala mai girman gaske suka ce duk wani abu mai tsada mai daraja fa ba a samun sa haka a banza dole kai ma ka kiyaye dokoki ba za ka bar inda ka yi sallah ba a nan za ka zauna ko karatu ake hede ka zauna a gurin in ka motsa ka tashi to baka samu wannan falalar ba ko da kana kusa da nan ne wurin jingina sai ka ce bari ka dan matsa ka jingina a jikin fila ka tashi daga aiki wannan ra'ayi kenan ra'ayi na biyu suka ce a'a abinda ake nufi fi musallahu a inda yayi sallah masallacin sa kenan ana nufin a masallacin da yayi sallah shine musallahu yanzu mu ina ne musallana inda muka yi sallah magariba nan usman bin affan suka ce da haka in mutum ya tashi saboda matsi ko yana so ya dauki qur'ani a wani guri ko wani guri babu matsi sai ya tashi in dai yana cikin masallaci ba fita yayi ba to yana da wannan lada wannan ra'ayi gaskiya na ji daɗin sa sosai kuma yana da daɗin shani wallahi saboda saboda babu takura a ciki amma waɗancan gaskiya sun dan tsananta eh muna fatan duka Allah ya ba mu lada ga baki daya su waɗancan cewa suke tasirul fadl azim yakunu aksar ana'an wa aksar nasaba samun lada mai girma dole sai an dan sha wahala an da ku kafin a samu lada dan haka an rawaito yin wannan sallah da yin wannan sharuɗa zai baka ladan hajji da umra cikakku ibnu abbas allah ya masa rahama shi kam yana zama ma ya ta tasbihi a lokacin ishraq ibnu abbas ya ta kiran allah tasbihi suka ce saboda allah ya ce yusabbihna bil ashiyi wal ishraq a cikin suratul sa'd masu riwaya suka ce a ba mu san ma muhimmancin tasbihi ba a lokacin ishiraki sai da muka ga ibnu abbas yana ta yi sannan kuma shi ma ya ce ban san falalar yin tasbihi da ambatan allah a daidai ishiraki ba daidai wannan lokacin ba sai da naji maimuna ummul mu'minin radiyallahu anha mata annabi ita kuma abin da ta rike wuta kenan yusabbihna bil ashiyi wal ishraq din nan kullun ita ko za ta zauna daga asubai har sai ishraqi yayi tana ambaton Allah tabaraka wa ta'ala to wannan sallah ta uku kenan ita ma mai littafin bai kawo ba ku sa ta ita ma tana cikin sallolin nafilfili da ake samun falala akwai salatul hamd wal haja sallar da idan mutum ya shiga bukatar wani abu ko kuma damuwa duk wanda yake cikin damuwa ko wani bala'i ya tinkaro shi ko wani abun bacin rai ya same shi ko kuma wata bukata da yake nema to ya halatta ya shirya kawai yayi wata raka'a guda biyu lafiyayyu ita ma nafila ce riwaya ta tabbata idan mutum ya nazala bihi karmun wani bakin ciki ya sauko maka ko wani ya maka ba daidai ba ko wata kaddara ta same ka gobara masifa sata barayi ta'addanci ko wani makamancin wannan duk wani abin da yake ya sauka gare ka ba ka bihi sadruka ya kuntata maka kirji ka ji ba daɗi ko wata musiba ta bala'i ta shafi iyalinka ko yan uwa ko wani abu to kai alwala kawai kai sallah raka'a biyu akwai riwaya ta ummul mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam idan hazza bihi amrun wani abu ya dame shi sallallahu alaihi wasallam ya zo masa ko hazza idan hazzabahu amrun a wata riwaya fa zai ila sallah kawai sai tashi ya firgice kama sallah da wani abu ya zo masa kawai sallah yake fa za ila sala ya kama munajati da ubangiji tabaraka wa ta'ala dan haka duk lokacin da bakin ciki ko damuwa ko bala'i ko wani masifa ko wata bukata mai tsanani da kake nema a wajen Allah ya zo maka to tashi ka je ka yi raka'a biyu dan Allah ya ce wasta'inu bis sabri was salah wannan ayar malaman tafsiri suka zo fassara ta suka ce wasta'inu bis sabri was sala wa inna la kabiratun illa al khashiyin cikin suratul baqara suka ce Allah ya hada sallah da hakuri jama'a Allahu as-salata ma as-sabri abinda ake nufi mutum ya nemi taimakon Allah da yawaita yin sallah inda shada'idi lokacin da bala'ai da kunci ya zo masa wal ahwal wannan shine matuƙa wajen bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala da kuma ainihin nuna nema a wajen Allah kuma duk abin da kai sallah raka'a biyu ka gaya wa Allah kai yau kai gobe in Allah ya so da Allah zai biya maka zai kuma taimake ka da haka wannan su ne salloli guda uku da malamin ya kawo mana na filfili wanda ya kamata a ce mun dan taba su kafin mu yi bayani akan auqatun nahi to sai mu zo kan karatun mu na yau da malamin ya ce mana wa auqatun nahi khamsatun a cikin littafin lokutan da aka hana a yi sallah na nafilfili duka waɗannan nafilfili da na karanta muku da na yau da na shekaran jiya ko satin da ya wuce to duka an hana a yi sallah a cikinsu a cikin wannan lokuta illa wasu da aka ware min tulu ilfajir sani ila tulu ishamsi auqatu na idin guda biyar ne sai ka rike su bayan ya yi maka bayani akan nafila da aka kayyade da nafila masu itlaqi mutlaka akwai masu lokaci akwai masu yanayi yanzu duk waɗannan duk ayyadaddu ne sai da sababi ai wannan nafilfilin da muka faɗa na yau sai da sababi sai da bukata ake yanzu to akwai kuma wanda ake sake ba kai to shine kuma yana so ya nuna maka to shari'a ba ba koyo shi tace ka je kai waɗannan nafilfili ba na farko bayan rana ta alfijir ya fito alfijir din gaskiya alfijir guda biyu ne alfajirus sadiq ko alfajirus sani alfijir na farko baya sa a yi sallah ta asubahi amma ya halatta a yi sahur a ci abinci sannan kuma ana iya ɗaukan azumi daga shi alfijir na biyu in ya fito to sai dai a yi sallah asubahi kuma a dakatar da sahur ko bi zai yi a ɗauki niyyar azumi batun da alfijir ya riga yake to lokaci ya gure to in dai alfijir ya yake to na biyun da ake yin kadi kamatin salat don shi masu kiran sallar asuba suke kira dan shi to ba a yin sallar nafila tun daga wannan lokaci ila tulu ishamsi har sai rana ta fito da zarar lokacin asuba yayi to babu wata nafila da mutum zai zo yayi kuma sai rana ta fito ku rike fassarar a haka kafin mu zo mu kawo wasu bayanai kuma a ƙarƙashin wannan din na biyu wa min tulu'iha hatta tarfi'a qaydarum tarfa hatta tarfa tartafi'a qaydarum ha daga fitowar rana ba wai tana kullowa ba a'a sai sai ranar ta dan fito ta dan ƙara sama tana fitowa tana sama ne dan ita ba wai lokaci dai a sama take fitowa ba a ƙasa take fita amma idan ta fita ƙasa sai ta rinka tasowa tana tasowa tana tasowa tana tasowa har sai ta kai daidai gonar mashi an san mashi mashi kala biyu ne akwai mashi dogo mai itace mai tsawo da ake jifa da shi ko za ka kamar larabawan lokacin suna wasannin su ko suna farauta suna jifa da shi ko ana farauta da shi dogo to ba shi ba akwai kuma mashi gajere ina fata ana fahimta to wannan shi ake nufi qaidarun ha wanda wanda ake cewa kamar anaza anaza ita ce sandar da ake yin sutura da ita ina irin itacen da za a yi sutura iya tsawon a- kamar zira'i kawai to ranar ba daga ta fito ba sai in ta fito kai da ruhin ne ya halatta kai sallah saboda daidai lokacin da take fitowa to wannan kuma masu bautar rana suna yi to kai ba a so kai kama da su kenan dole sai ka ba da ɗan gab kaɗan ta ɗan fito ta ɗan yi 'yan mintuna kai da rum inda kana iya ganin ta a fili kaga daga fitar da daga ƙasa an samu iya zira'i haka kun fahimci wannan to shine wato kai da rumha to sai ka fara sallah wa inda qiyamiha hatta tazula na tsallake mi na min tulu'il fajr sani ila tulu'i shamsi daya wa min tulu'iha hatta tartafi qaida rumhin nan nake wa min me to wa min salatil asr ila al-ghurub a kai naka littafin kenan yau fa baka zo da gilas ɗinka ba bai kamata kai wa malam gyara ba kullum da gilas ɗinsa yau kuma bai zo da shi ba kaga bai kamata ya sa baki ba yawa yawa akwai wanda Allah yake dauke musu ganin su shekara 40 daga 40 a fara rabuwa har abin da Allah yi to sai ka sa gilas wa, wa, wa inda qiyami ha hatta tazula sannan kuma lokacin da rana ta tsaya a tsakiya kiyamiha akwai ranar da za ta tsaya a tsakiya idan ka tsaya za ka ji ranar tana dukanka a makwarkwadarka nan ma haram ne a yi sallah shine inda ya kumu ka'imu zahirati ina fata ana fahimta yawwa ba a yin sallah in rana tana tsakiya hatta ta zula sai ta kauce ko dama ko hagu ya danganta ga damana ko rani in damana ne watakila hagun take in rani ne watakila hagu ya danganta ga yadda yanayin ya zo to shine tana kauce wannan to shi kuma azar ya shiga ana gane lokacin sallar azar ne idan ka tsaya kaga rana ba a tsakiyar ka take ba ta dan kauce kadan to kawai ba sai ka duba agogo ba kai sallah to shine kuma idan ka duba inuwarka kana duba za ga inuwarka ta zama kamar wada ko dai ka ganta a damanka ko a hagunka lokacin da ka inuwarka yar gajeriya to azhar ta yi idan kuma ka ga inuwarka ta dan ƙara tsawo ta kai daidai tsawonka to wannan la'asar ta shiga tun daga inuwarka tana kamar wada tana tafiya tana tafiya tana tafiya tana tafiya har ta kai daidai tsawonka da zaka gwada to farkon la'asar kenan wannan idan babu agogo idan baka gane ba kawai wannan robar ruwan idan ka tsaye da ita da tsakiyar rana ne ka ajiye ta in ka gabata da inuwa in dai ba inuwa to haram ne a yi sallah kuma insha Allah za ga lokacin ko dai sha ɗaya da rabi ko sha biyu saura kwata ko sha biyu daidai ko sha biyu da wani abu kaɗan in lokacin tsananin zafin rana ne ba ta da inuwa ka ajiye abu a rana kuma bai da inuwa to wannan azahar ba ta yi ba kuma haram ne yin sallar nafila haram ne binne mamaci ma a wannan lokacin amma idan ka ajiye wannan haka kana ajiye haka ga yan inuwarsa ta dan dawo nan a to azahar ta yi ko ladan ya kira ko bai kira ba inda lasfika a kusa da kai kawai ka kira in ya so in ladan ya zo kwa daidaita da shi kana so ka gane la'asar ta yi kawai sai ka ajiye wannan robar agogonka ya bata kawai da kaga inuwar ta yi tsawo daidai tsawon abin sai ka kwantar da shi sai ga ya baka daidai to la'asar ta yi amma banda inuwar hasken lantarki ko fitila banda ita ina fatan kuna fahimta to idan kuma yayi ninki har guda biyu to larurin la'asar ta fara shiga ka yi sakaci ba kai la'asar ba ta yi nisa ka gwada wannan ɗaya inuwar ne kada karawa ɗaya inuwar ce to ka je an kusa a fita lokacin la'asar kenan duka wannan yana nan a rubuce a littafi to amma ita rana mun faɗa cewa ana fara yin nafila ne ta shiro a an hana yin nafila a daidai fitowarta sai ta tartafi a kai da rumhin kamar daidai goron mashi kamar dai zira'i kenan ko kuma tsawon anaza to sannan kuma daga wannan lokaci rana tana tsakiya to baka sallah sai ka tabbata ta dan kauce to lokacin kuma in kai nafila ma azza ta yi wa min salati al-asr ila ghurubiha daga yin la'asar kuma kana idan da la'asar haram ne sallar nafila har zuwa wato ainihin wato a rana ta faɗi ila ghurubiha hatta ta tabayyafa shamsu lil ghurub kenan yace wa idza shara'ata fihi hatta wa idza menene shara'at fihi kai ko hatta tatim mana lokacin da ta fara karkata ta tadayyaf lil ghurub ta fara ainihin wato karkata za ta fadi har sai ta gama faduwar shine hatta yatimma tana tafiya za ta faɗi kasan tafiya take hankali hankali hankali to a daidai wannan lokacin masu bautar rana kuma suke bauta mata to kai karkai sai ta faɗi ɗab a lokacin magariba ta yi kenan to ya halatta kai nafila tun da rana ta riga ta ainihin wato faɗi menene hikimar hana yin nafila a cikin waɗannan lokuta guda biyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya hana shi kuma shine mai shari'a yace kar ayi sallar nafila inda tulu'i shams rana tana hudowa saboda taqlu ala karnai shaitan duk inda rana ta zo fitowa to tana fitowa ne akan shedan yana da kaho shedan annabi ya gaya mana sifin shedan yana da kaho an gane shi yasa koyo shi za a yi hoton ko shedan dan abada tsoro sai ga yana da kaho karnai shedan to rana tana fitowa ne akan kahon shedan ina fata ana fahimta to shi kuma a wannan lokacin duk kafirai su kuma wai don tana fito akan kawon shi dan su yi mata sujjada kai musulmi ya za ka yi sujjada wa rana la tasjudu lishamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqakunna in kuntum iyyahu ta'budun sannan kuma lokacin da rana ta tsaya a tsakiya a tsakiya shi ne ƙun ƙa'imun zahira me yasa za ka ce watakila ce to me yasa annabi ya hana a rinka yin nafila lokacin da rana take tsakiya annabi ya ce a wani hadisi a lokacin fa Allah yake sa mala'iku na wuta suke hura wutar jahannama wannan zafin da kake ji a tsakiyar rana numfashin jahannama ne shi sa manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi idza shaddal harru fa abridu bis sala ko fa abridu anis sala ku sanyaya sallah فإن شدة الحر من فيه جهنم tsananin zafin nan tsananin zafi yana cikin numfashin wutar jahannama yaya za ka zo jahannama tana fidda numfashi kai kuma kana ta sallah a lokacin ai saurara za ka sai ka gudu ka koma gefe da haka annabi ne ya hana kuma shine hikima sannan lokacin da rana a za ta faɗi ma in za ta fito tana fito a kafin shedan masu bautar rana suna mata haka idan za ta faɗi ma tana faduwa ne a kafin shedan kuma masu bautar rana suna mata suna mata sujjada mu kuma an hana mu mu yi kama da waɗannan arna kama da waɗannan kafirai in dai mutum musulmi ba dan ranar yake sallah ba to sai ya hakura yana yi lillahi ne to ya jira lokacin da manzon Allah ya ce ya sallarsa ta ainihin wato nafila waɗannan waɗannan lokuta shari'a ta halatta ko in ce ta haramta a yi sallan nafila a cikinsu sai malam ya ce zai fara to kuma bayan hannun da aka yi to ga wasu dokoki kuma a ciki wa ya juzu qada'ul fara'id fiha to wanda ake bin sa farilla fa sallar farilla bai rama ba zai iya yin ramuwa to ya tashi zai rama la'asar ɗinsa daidai lokacin rana tana faduwa ya tashi zai rama asubayinsa daidai lokacin rana tana fitowa zai rama kaza ɗinsa a lokacin tsakiyar rana ne ya halatta ramuwa suka ce idan ka bari ka jinkirta ka faɗi ka mutu ba da haka kenan wannan kanin an cire ramuwar sallah a ciki ku duba sun gama mana bayani akan rashin halaccin a yi sallah ta me ta nafila amma farilla tana da ƙarfin da ko da a waƙatun na ne lokacin da aka hana ne in dai ramuwar sallah za ka yi ko da ya yi daidai da wannan lokaci kawai karama yan wana ku rinka gane wannan bayanai da karatun nan shine addinin shine za ka yi rayuwa ba cikin jahilci ba in baka san wannan kananan abubuwan ba za ka yi ta shirme a addininka da ka rinka fahimta ka rinka rikewa eh to kaga kaza dan zai iya ritsa ka kuma ba mamaki wani ya zo ya ga kana sallah a lokacin ya bude maka wuta ya ta maka fada kai dalla kai ya za a yi ka zo ka zo kana sallah bayan asuba ka zo kana sallah jahili kana sallar nafila bayan asuba sai ka ce masa bawan Allah hannun da aka yi bayan asuba ai na fila ne ni yanzu ina rama wata asuba ina ne ta shekara uku da ban yi ba ko ba ka bane mai laifi yana kare kansa kenan kaga kenan in nafi in ramuwa ne ya halatta kai ko da bayan asuba ne bayan la'asar ba a nafila kawai sai kaga can ga wani mutum yana ta sallah a can a masallaci kar ka je ka ce jahilin banza kai kalli agogo bayan la'asar ne tambaye shi nafila kake ko ramuwa a'a ina rama azhar dina ne ko ina rama kaza dina ne ko ya tara salloli ne yana ramawa a lokacin ya halatta ai ka karanta wa yajuzu qada'ul fara'id fiha idan mutum ya tuno akwai farilla a kansa ta wuce masa to a take kawai yake rama malam kada mutum ya ce ai wannan an hana sallah bari in jira kana jirawa kuma wataƙila numfashinka ya ƙare manzo Allah ce man nama an salati na nasiha falyusalliha idza zakara duk wanda yayi bacci akan sallah yayi bacci bai yi sallah ba ko kuma ya manta sallah to kawai yana tunawa yayi ta kaji abin da annabi ya ce kayi bacci sai ka tuno baka yi sallah ba tashi kawai ko da lokacin ba a yin sallah kawai tashi kai falyusalliha idza zakara shi yasa Allah ya ce wa aqimis salata li zikri ha wa aqimin salata li zikri shine falyusalliha idza zakara yace la kafarata laha illa zalika babu wani kafara da zaka yi wannan kuskure da kai illa kawai kana tunawa ka tashi kai misali muna cikin karatun nan yanzu ina bayanin nan kawai sai ka tuno a subhanallah ashe fa kayi bacci bayan azhar baka yi mai ba baka yi la'asar ba ga shi yanzu ana isha'i sai ka tashi kawai kai falli salli a idan zakara ya sallace ta idan me idan ya tuna fa inna zalika waqtuha wa fil awqati salasati fi'lu ma fi'lu rak'atay rak'atay tawaf lokutan nan guda uku fitowar rana faduwar rana fitowar rana faduwar rana da tsakiyar rana wanda ya shiga yin umra ko ya yi dawafi ya zo yana dawafi ba ruwan mai dawafi da wannan lokacin kuna ganewa kuwa wanda ya zo yin dawafi zai ce ayin rana ta yi tsakiya ba zan yi ba a banda kai wanda ya zo yin dawafi lokacin rana tana fadawa ya yi uku zai karasa ya ci gaba da kayansa banda mai dawafi to idan ya gama dawafi kuma zai raka ta yi dawafi ba ya dace da lokacin shi ma mai raka ta yi dawafi shi ma ya halatta rakoyin biyun nan da ake bayan dawafi kana gamawa dawafi kai shi ma ko da wannan lokacin ne ya halatta manzo Allah ce ya bani abdi manaf la tamna'u ahadan qafa bi hadal baiti wa salla ya ku bani abdi manaf masu kula da dakin Allah kar ku hana wani mutum kar ku hana wani mutum da yake so ya dawafi a wannan daki kuma ya yi sallah fi ayi sa'atin min lailin auna harin duk wanda ya zo haramin nan yana so zai sallah kowane lokaci ko dare ko rana kar ku hana shi yanzu anan annabi ya bada dama kenan ko yaushe in ka shiga harami sallar ta zama zawatul asba dawafin ya zama mai zawatul al asba wa i'adatu jama'atin sannan maimaita jam'i ma babu laifi kamar yaya idan kai sallah ta jam'i a wani masallaci kuma sai ka tafi wata unguwa gurin abokinka amininka kana zuwa sai ka je ka tarar da masallacin unguwarsu ana jam'i shi ma yana ciki kai kuma ka yi ta taka a galan ɗaya a shari'a sai ka shiga ka daɗa maimaita sallar jam'in nan shine sunna aka ce ta biyun matsayin ta nafila wasu kuma suka ce ka zaɓa a ce wata ɗaya dai ka mai da ita nafila ɗaya barilla kun fahimci wannan wannan kenan za ka sallace ta tare da su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace duk wanda yazo ana yin sallah to ya tashi miƙe ya sallar nan haka kuma da kai sallar la'asar ko kai sallar asubahi sai wani yazo ka gama la'asar ɗinka ka gama azhar ɗinka sai wani makararre ya zo shi yace da Allah wane an idar da sallah eh don Allah ko zaka taimaka mini mu dan yi jam'i kai fa ka'ida kana ta zikirinka bayan asuba kai ba ka idar bayan la'asar kana dan zikirin kana jiran magariba kuma ka san an hana yin sallar nafila bayan me bayan la'asar ko bayan asuba yi to ga dan uwanka ya zo ya ce da Allah ka taimaka masa ya samu ladan jami'i ya halatta ka tashi ka jona ku yi tare wannan yana da sababi ya halatta ba laifi bane ba i'adatu jama'a wannan a ra'ayin malaman fiqhun da suke ganin ya halatta a yi jam'i biyu a masallaci daya akwai malaman fiqhun da suke ganin cewa matukar an yi isha'i a nan to duk wanda i makara ya tafi gidansa ya je sallar in je jam'i zai da zai yi an gama jam'in masallaci wasu kuma kaje suna kada kamacin sala suna yi ba ko an yi asubai wasu zo suna cikawa suna mimita asubayin su tasu ba suka ce haram ne me dalilin ku zai kawo rabuwar kai kuma ai sallar jam'in da aka sani a masallaci a shari'a wanda aka kira mata sallah aka mata kada kamacin sala suka yi ta hanawa wasu kuma suka ce a'a kada ku kuntata ga wani ya zo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya makara sahabi ya tashi yana sallah shi kare annabi ya tausaya masa annabi ya ce ba wanda zai yi wannan sadaka ne ba wanda zai taimaki wannan sadaka suka ce me yace ka haɗu tare da shi ku yi sallah ku yi jam'i kaga ya samu ladan jam'i ka samu ladan nafila kenan wannan hadisi yana nuna shi annabi ya halatta a maimaita jam'i a masallaci tunda wannan hadisin ai annabin an yi sallar jam'in shine liman din kuma wani ya zo makara ya sa a maimaita da haka kenan wancan ra'ayin da ya hana a maimaita sallar jam'i bayan tafarilla da aka yi a masallaci ra'ayi ne wanda yake mai rauni to in wannan ya kama duk da lokaci ne na hayi yanzu misali wanda zai na bayan asuba ba lokacin na hayi ba ne to amma shi yanzu wannan nahayi ya shafe shi kun yi sallah asuba kun gama ana ta karatu wani ya taho ya makara da shi da ƴaƴansa wata kila sai zo masallaci shi nahayi ya shafe shi bai shafe shi ba kun yi la'asar kun gama har ana karatu ko ana tafsiri ko ana wani abu wani ya zo daga baya shi ma bai yi ma la'asar din ba ya je gidan mai yana jiran mai ko ya je kaza ya makara shi wannan nahayi ya shafe shi to ashe nahayin akwai inda aka rarrage shi aka rarrage shi ina fatan kuna fahimta shi ma wannan ba laifi bane ya halatta to shi kenan sai malam ya rufe mana wa ya haramu tatawu'un bi ghairiha fi shay'in min al-awqat al-khamsa yin wani tatawu'i ba wannan ba a cikin waɗannan lokuta guda biyar duk an hana hatta malahu sabab har wanda yake da ma sababi to amma malam yace shi a wajensa hatta nafilar da take da sababi kamar ya nafilar da in ka shiga masallaci annabi ya ce duk wanda ya shiga masallaci a cikin kufala ya ji zai hatta ya salli rakatai ne kar ka yadda ka zauna sai ka raka'a biyu raka'ar biyu ta alwala mai sababi ce rakatai ya tawaf mai sababi ce shi mai littafin a nan ya ce hatta waɗannan masu sababin kawai inda sun zo ka tsaya kenan a nan abin da nake so in ce da ku a cikin malaman fuka haɗin akwai wanda sun kafe sun tsaya hatta sallan nafilar da take da sababi in dai nafila ne ba farilla ba waɗancan farillu ne in dai nafila ne yanzu da zaka shigo masallaci ya dace daidai lokacin rana tana faduwa suka ce ka tsaya kawai kaf ka tsaya kar ka zauna dan annabi ya hana ka zauna sannan kar kai nafila dan annabi ya hana kai nafila ya za ka yi sai ka jira sai rana ta fadi ina fatan kuna fahimta to yanzu wanda ya zo bayan asubahi fa zai shiga masallaci ya zauna suka ce kar yayi kar ma ya shiga masallacin bayan asubahi aka ce to in bukata ta kama fa to ya zai suka ce to dai an hana suka ce to idza ta'arada nasani idan nassi guda biyu ya ci karo nassi ya hana nassi ya ce ai idza ta'arada nasani أحدهما حاضر والآخر مبيح فإنه يقدم الحاضر على المبيح suka ce idan nasi biyu ya ci karo ka hutar da kanka wancan ya ce ayi wancan ya ce kada ayi to kullum kawai ka ɗauki wanda ya ce kar ayi ka yi amfani da shi ka bar wanda ya ce ayi abu hanifa shi kam yana da wannan ra'ayi ya ce tun da annabi ya ce kar ayi to kar ayi wasu kuma suka ce ai annabi ya san da wancan halin kuma ya ce duk wanda ya shiga masallaci ya yi ne to ba lokaci an nuna mun lokaci ya yi amma dai zance mafi inganci kawai idan nafila tana da sababi tana da dalilin da ya sa a yi ta kamar ka yi dawafi ka gama kuma ya ci karo da lokacin nan to sai ka yi kamar ka shigo masallaci tun da ba za ka zauna ba sai kai ina fata ana fahimta Allah ya ganar da mu Allah ya sa mu dace wannan shine karshen ainihin wato sallar nafilfili da malam ya kawo mana sati mai wuce insha- mai zuwa insha Allah za mu tashi akan a sallar jam'i sallar jam'i Allah ya ba mu dace shine salatul jama'a anan ne kuma za a fafata an Allah ya so yadda Allah ya mana albarka Allah ya biya bukatun mu akwai takardu da aka raba satin da ya wuce na irin wannan takardu farare mun ce yan wane suka ba mu shawara cewa a bude wannan karatu group na ah, WhatsApp saboda wanda suka yi fashi ko ba sa nan ko kuma ba da sanarwa karatu ga waɗanda ba sa nan unguwar ko suna nesa ba sai ta buge-bugen waya ba za a yi karatu kaji an jefa ba za a yi ba kaji an jefa sannan duk karatuttukan da aka yi a baya dukkan darussan da aka yi yau muna da darasi nawa 83 to duk akwai su za a jejjefa su wanda bai samu sai bi da littafinsa kamar yadda muke bayanin nan haka muka yi a can za a amfana to wanda bai sa sunansa ba ga takardar da za a dada jefawa sai ku ta sa sunan ku za a bude group guda biyu da whatsapp da telegram shi telegram mai hoton ne gaba ɗaya za a gani sannan kuma whatsapp kuma mai sauti ne za a gani insha Allah za a ji insha Allah su takardar za ta zagaya bi mashi'atin lahi tabaraka wa ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan bawan Allah yake cewa Allah ya ƙara lafiya yace yana sana'a a cikin unguwarsu amma da yawa daga cikin masallatai da suke unguwar 'yan bidi'a ne ya ce akwai wani masallacin da ba yake kusa da shagonsa ma boka ne yake limanci ya ce amma gaskiya yanzu dai ya faɗaka ya farga ya daina bin sallah a wannan masallaci menene hukuncin sallolinsa da ya yi a baya a wannan masallaci bai sani ba A na farko dai malamai suna bayani cewa sallah tana da muhimmancin gaske kar mutum ya kuskure muhatara ya yi wasa da sallah kar ka yadda ka shiga motar da direban ta baka aminta da shi ba haka kar ka yadda limamin da baka yadda da aqidarsa baka bi shi sallah ka yi kokari ka samu malami mai tauhidi ahlus sunna wanda yake kan cikakken imani da Allah da kuma riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan bid'a ba ka bi shi sallah shine daidai kai kokari in babu ka samu abokin ka ɗaya biyu uku ku rinka yi wannan shine yafi dacewa idan ta ritsa ka ba yanda za ka yi to sai ka duba bid'ar shi dan bid'ar limamin mukaffira ce ko gairu mukaffira akwai bid'ar da takan kai mutum ga kafirci an gani akwai kuma bid'ar da bata kai mutum ga kafirci ba bai ma santa ba kawai tashi yayi ga ana yi kawai ba wani ilimi akan ta ba wai da'iya bane akan ta dan gargajiya ne kawai amma dai yana yin bid'a wannan ba za ka ce da shi kafiri to sai ka duba in yayi kauri har da a iya kafirta shi akai to bai halatta gabi sallah dan ba a bin dan bid'a da bid'arsa ta kai shi ga kafirci sallah amma bid'a wacce take mufassika wanda zai ce za a ce da shi fasiki ne kurum a larura in babu wani wanda yake ba dan bid'a ba ya halatta ka bi shi sallah amma in ka samu wanda ba shi ba wannan shine yafi falala boka kam dama ba sai ka yi tambaya ba ai ba ma musulmi bane yawa ba a yin sallah a bayan boka to amma baka sani ba kai tsayi sai daga baya ne ai ka gane cewa boka ne a lokacin da kai ta bin sa sallan kai a wajen ka musulmi ne mai imani da haka daga baya ka fahimta shekaru da suka wuce ka bi shi shikenan sai ka dina sai ka kame kar ka sake zuwa ka bi shi kuma kar ka bar wani wanda ka sani kana son sai ci gaba da bin su sallah idan ba a yi haka wa yan uwana da zai taɓa yiwa mutane su yi rayu akan tsarin addini da manzon Allah yake so ba sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wannan zai sa a ranka tace limamai ba wai kawai zo a nemi limami kurafi mabarnaci yanzu don girman Allah boka a bashi limanci a cikin unguwa boka matsafi dan bugun ƙasa dan gobe da nisa ya zama limami ai ai wannan mukhatara ne akwai dan wanda ya min fatawa ma yace wallahi malam abun hadari ma a anguwarsu shi wanda limamin gawar anguwarsu ma boka ne duk wanda ya mutu shi yake mai sallah kaga wannan ai sai kai iya kokari karka mutu a anguwar ko kuma ka bada wasiya kwarai ka samu karkashin filan ka ka aje ka ce ina wasiya wa dangina da yan uwana dan girman Allah in na mutu kada malam wani ya mun sallah dama yace sallah ma sauki ne rubutawa za ka yi kawai ka aji da ka ga buri-buri kamar tafiya ne ka ce dokar wanda ya man sallah sai wane in baya nan wane in baya nan wane ka jera kamar mutum uku ka san duk rintsi an samu daya a ciki in ta kai biyar ma ka jero su ba kai laifi ba Allah gana da mu menene hukuncin masallacin da ake kaɗe-kaɗe da raye-raye a cikinsa a je a yi sallah a ciki a bai halatta ba kar a je a sallah masallacin yan bid'a ne sai dai in babu wani to sai ka je kai sallar ka kai a ciki kai da wani mai aƙida mai kyau ko kuma kai kadai amma duk masallacin da ake irin wannan abun bai kamata mutum ya je sallah ba dan bid'a ce masallaci ne na yan bid'a ka samu na sunna alhamdulillah kusan yanzu ko ina ka je akwai masallatan sunna alhamdulillah wannan kusan abu ma za ka iya cewa ya kawo Allah ya ganar da mu wannan ce malam ni ne nake ajiya a banki suke sa min kuɗin ruwa sai nake bai wa uwana ko kuma in bayar da taimakon masallaci malam hakan ya yi ko kuma ya abun yake Allah ya kara lafiya ka duba wa Allah mai wayo taimakon da zai ba wa ‘yan uwansa sai ɗebo kazantaccen kuɗi ya ba su fi sabilin da zai bayar layin da zai bayar a masallaci sai ɗebo kuɗin ruwa ya rinka jefa akwatin masallaci ai bai kamata ka tambaye ni akan wannan ba kuɗin ruwan nan da zai yi ne ba a cin su ba a ci ba a sa wani ya ci ka je ka bayar ka sai ƙasa a yi ciko a wani guri ko kai kwalbaci ko ka tona rijiya a wani guri ko ka je ka biya wa marayu kuɗin makaranta ga ayyuka nan da yawa wanda ba na ci ba saboda Allah ya haramta cin riba ina fata ana fahimta don haka ka ba wa ‘yan uwanka halattaccen kuɗi ka kai wa masallaci kuɗi mai tsarki ha to ya za a yi ka ba da kuɗin riba kuma kai tsammanin Allah baka lada wanda ya ba da kuɗin taimakon masallaci ai yana tsammanin Allah ya ba shi lada ne ko ba haka bane ba ko wanda ya bada kuɗin masallaci ba yana neman samu lada ba to ya za a ka ciro riba kuma ka sa akwatin masallaci kuma ka tsammaci lada ai ba daidai bane wannan kuskure ne Allah sa mu dace wannan dan uwa ne muna tare da shi yace yarsa ce za ta haihu dan Allah ai masa addu'a za a mata CS Allah ka sauke ta lafiya Allah ya sauke ta lafiya insha Allah kuma muna ma albishir za ta sauka lafiya yace kamar wanda yake so ya yi sallah ta biyan bukata kuma yana da sallar istikhara zai iya hada niyya eh zai iya yi yayi sallar nafila kuma ya zo ya addu'ar istikhara nafilan yana da niyyar Allah ubangiji ya biya mai bukatunsa sannan kuma istikhara ya karanta addu'ar istikhara babu laifi zai iya yi in Allah ya so yarda idan kuma ya raba su ma ya kyauta kowace ya mata nata da sauransu kamar wanda zai tahiyatul masjidi ne kuma zai istikhara ka shigo ana bin ka nafila da zaka yi ta gaisuwar masallaci kuma kana kai so kai sallar istikhara kawai sai ka haɗe niyya biyar kaga ka gaida masallaci kafin ka kammala tahiyya kuma ka istikhara kaga duk ka samu abin guda biyu kamar wanda yake yana yin azumi ne na litinin da alhamis kuma ga sita shawal a kansa to kaga idan yayi wannan litinin alhamis din kuma ya dace da sita shawal duk lada biyu gaba daya Allah zai bashi wannan yace a ƙarshe sallolin nafila da kai bayani wanda ake yi bayan sallar azhar da kuma wanda ake yi bayan la'asar bayan sallar la'asar idan wani uzuri ya sa baka yi su akan lokaci ba da wani lokaci ake ramawa to dan wana a dai wannan tambayar taka dai bamu ce ana sallar nafila bayan la'asar ba mun ce dai ana yin sallah bayan azhar wannan ba laifi bayan la'asar sai dai in ramuwan nafila kamar yadda annabi ya yi na ramuwa bayan la'asar sai dai in ramuwar farilla za ka iya yi idan ramuwa ne koyaushe za ka iya ramuwa in dai ramuwar farilla ne koyaushe za ka iya ramawa in ramuwar sallar nafila ce ta azar ɗinka da baka yi ba za ka iya yi bayan la'asar don allah malam ka gaya min wata addu'a da zan dinga yi in a in na yi karatu baya zama a kwakwalwata to ina so ka bani addu'ar da zan rinka yi in na yi karatu ya rinka zama a ta yadda ba zan manta ba har an na koma ga Allah Allah ya saka da alkhairi a ita kwakwalwa kala-kala ce akwai kwakwalwar da tana ɗaukar abu nan da nan mai ita baya wahala kuma halitta ne kamar yadda Allah ya wancan dogo wannan gajere haka shi Allah ya yi shi ba kuɗi ya biya ba kuma ba wani kokarin sa bane ba burgewa yake ba dama Allah ne ya kwakwalwa haka akwai kwakwalwar da Allah ya ta mai saifi ce ba da wuri ba yanzu ko a cikin mutane akwai wanda za ga ba da wuri yake girma ba wani kuma nan da nan za ga da ya ci abin shekara ɗaya biyu sai ga ya haɓaka wani kuma ya shekara biyar ma yana cin mai kyau da nama da kashi da komai yake haɗewa amma ya ki girma suna nan kala kala ina fata ana fahimta irin su malam kenan Allah ya sa albarka eh kaga mutum a kyamushe sai shekaru eh sun fi dadewa motsattun nan Allah ya sa albarka to haka ita ma kwakwalwa take akwai wanda take developing da wuri akwai wanda take batu'a ba ta tafiya da wuri to in ka gane kai kwakwalwarka ga yanda Allah ya yi ka ba dama Allah ya mai da ba bayan Allah ya mai da kai ba saboda bai kamata ka zargi Allah me yasa ya sa ka zama gajere yayan ka ya zama dogo ba ko ba ka bane ba to haka ita ma kwakwalwa me yasa Allah ya sa wani yake rikewa da wuri ni ba na rikewa da wuri a'a haka Allah ya yi ka to wannan sai an yi mashakka sai an sha wahala ina fata ana fahimta sai an ta maimaitawa a je a dawo a je a dawo sai a rike to kawai sai ka dage ka je ka dawo ka je ka dawo sai ka rike kar ka dauka abokinka dan ya rike a lokaci kaza kai ai ba za ka taba yi ba za ka yi amma kai ta maimaitawa kana yi kana yi kana yi sannan kuma akwai addu'a da za ka iya hadawa da shi dan duk kokarin ka kuma sai ka hada da addu'a ina fata ana fahimta in ka roki Allah addu'a nan ya za ka yi kai sallah raka'a biyu ko ya Allah Allah ka bani kwakwalwa in rinka rike karatu ko kuma ka kara rabbi zidni ilma rabbi zidni ilma rabbi zidni ilma allahumma rabbi zidni ilma allahumma rabbi zidni ilma insha Allah Allah zai kara maka ilmi ko ka kara allahumma rabbi zidni ilman wa fahma allahumma rabbi zidni ilman wa fahma allahumma rabbi zidni ilman wa fahman wa ifza duka wannan addu'o'i ne zaka yi ta yi insha Allah kuma Allah zai baka Allah ya bamu nasara Allah ya bamu dacewa Allah hada mu da alkhairi sai fati mai zuwa wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh